إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قوة رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya zo sha hudu ga watan biyar dubu biyu da sha tara. Muna nan a cikin suratul baƙara za mu tashi aya ta ɗari da ashirin na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون
الله سبحانه وتعالى يجي walan tarda ankal yahudu har abadan abada yahudawa ba za su taɓa yarda da kai ba walan nasara hakanan nasara har abadan abada ba za su taɓa yarda da kai ba hatta tattabi'a millatahum har sai ka ba addinin su ka bi tsarin rayuwa irin nasu, ka bi tafarkinsu, ka bi tsarinsu, ƙul ka faɗa inna hudallahi haƙiƙa shiriyar Allah huwal huda shine shiriya wanda ya bi shiriyar Allah ya bi ƙur'ani ya bi koyarwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya bi musulunci to wannan shine shiryayye wala inittaba'ata ahwa'ahum lalle wallahi da za ka bi soye-soyen zuciyarsu ba'adal lazi ja'aka min ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi malaka min Allahi min waliyin ba ka da wani majibinci ba Allah ba wanda zai taimake ka wanda zai jibince ka wanda zai jawo maka alkhairi wala nasirin ba ka kuma da wani mai taimako wanda zai taimake ka ya tunkuɗe maka azaba in ka bi sauye-sauyen zuciyarsu allazina atainahumul kitaba waɗanda na ba su littafi yatlunahu suna bin littafin sau da ƙafa tala ya tulo wannan hari iza talaha wane ne iza talaha wa shamsi wa duhaha wannan hari iza jallaha wal qamari iza talaha talaha shine ya biyo shi a baya kenan ko ma'anan bi kenan tala ya tulu tilawa akwai tilawa da ma'anar karantawa akwai tilawa da ma'anan biyayya akwai tilawa da ma'anan bin hukunce-hukuncensa al-tilawatul hissiya shine mutum ya karanta littafin da baki at-tilawa al-ma'anawiyya shine kayi imani da littafin abin da yace ayi kayi abin da yace a bari ka bari labaran da ya bayar ka gasgata su shine ma'anan tilawa al-ma'anawiyya da kuma tilawa na alhukum tilawatul hukum shine ka bi hukunce hukuncensa ka bi abin da yace ayi ayi abin da aka ce a bari a bari to Allah ta'ala ce waɗanda suke bin wannan littafi haqqa tilawatihi mafi mafi cancantar bi ko mafi cancantan karatu ko mafi cancantan yarda da amincewa ula'ika yu'minuna bihi waɗannan su ne suke yin imani da shi suke imani da littafin ko suke imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko suke imani da musulunci wa man yakfur bihi wanda ya kafirce wa qur'ani ko ya fa kafirce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko da musulunci fa ulaika irin waɗannan humul khasiruna sune tababbun duniya da lahira ya bani isra'ila Allah ce ya ku ’ya'yan Isra'ila annabi Yaƙub, uskuru ku ambata ko ku tuna ni'imati yallati an amtu alaikum, ni'imata wacce na ni'imta ku da ita, wa anni faddaltukum, kuma haƙiƙa ni na fifita ku alal alamina a bisa duniyar zamaninku, a zamaninku babu kamar ku. Wattaku yauman ku kiyayi wata rana. la ta jazi nafsun an nafsin shay'an wata rai ba za ta tsina nama wata rai komai ba wala yuqbalu minha adalun ko ba za a karɓi fansa daga gare ta ba wala tanfa'uha shafa'atun haka in ta kafirce ceto ba zai amfane ta ba wala hum yunsaruna kuma ba za a taimake su ba waɗannan ayoyi da muka karanta suna bayyana mana irin yadda Yahudawa suke da mugun nufi a kan al'ummar musulmi, da yadda suke ƙoƙarin su ga sun canza mu, sun juya mu, sun karkatar da mu, sun waskatar da mu, sun bauɗar da mu, sun kuma zamar da mu daga kan tafarkin Allah wanda ya aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da shi. wannan shine sirrin da yasa a cikin Fatiha muke karanta ihdinas siratal mustaqima Allah ka shirye mu ta farki madaidaici siratal lazina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai musu ni'ima sune annabawa minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda aka yi fushi da su ba sune yahudu wala dhalin ba kuma batattu ba su ne nasara wato kaga kenan kullum mukan roƙi Allah ya kare mu tafarki biyu ya ɗora mu akan tafarki ɗaya tafarkin waɗanda aka yi musu inima ni'ima su ne annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai shine al'ilmun nafi wal amalu salih wanda ya ɗori akan ilimi mai amfani da kuma aiki na ƙwarai karatu da aiki aiki da karatu da ikhlasi akan koyarwa annabawa su kuma al-maghdubi alaihim wanda aka yi fushi da su su ne wanda suke karatu ba sa aiki da shi sai musu da jayayya sai faɗa ga ilimin amma ba shi da amfani an tara ilimin amma ba a aiki da shi to duk wanda ya yi karatu baya aiki da shi to ya zamo ya bi tafarkin yahudu waladdallina ba kuma batattu ba batattu su ne nasara wanda suke bauta wa Allah da jahilci su ba sa karatu mai zurfi ba sa yin ilimi suna yin bauta amma bautar kaɗe-kaɗe ne da raye-raye da ife-ife da bushe-bushe da rufe ido akan nan addinin ya ƙare saboda haka Allah ta'ala ya gaya mana a wannan aya walan tarda ankal yahudu yahudu ba za su yadda da kai ba walan nasara haka su ma nasara ba za su yarda da kai ba duka su biyun babu wanda zai yarda da kai a matsayinka na musulmi ba za su yarda ka gudanar da musuluncinka a kotuna ba ba za su yarda ka gudanar da musuluncinka a harkar siyasa ba ba za su yarda ka gudanar da musuluncinka a harkar tattalin arziki ba ba za su yarda ka gudanar da musuluncinka a harkar zamantakewa ba kai ba za ma su yarda nan gaba ka gudanar da musulunci tsakaninka da 'ya'yanka tsakaninka da matanka ba nan gaba ana son a yi doka ma da za ta raba uba da ɗa ta raba mata da miji ya zama cewa ba ka da iko a kan matarka ba ka da iko a kan 'ya'yanka har gadonka sai an bi ka an maka doka na yadda ya kamata ka kasance wannan kun ga nake gani a bbc jiya cewa wasu mata sun yi wa mazansu bore da kuma tawaye da kuma ƙauracewa mazan su mu'amala aure da su to kagan aka kai haka cewa mata sun fara ƙauracewa jima'i da kuma tawaye da fito na fito da mazansu su fito kan titi a ce an ƙauracewa maza to kaga nan gaba kuma sai 'ya'ya su kuma su yi wa su kuma iyayensu bore su ma su fito kan titi su yi wa iyayensu zanga-zanga to kaga abu ya lalace lokacin da mata suke wa mazansu zanga-zanga da ƙauracewa mu'amala aure tsakaninsu da kuma ‘ya'ya su wa iyayensu zanga-zanga su kuma su ƙaurace ma iyayensu to wannan shine tafarkin yahudu shagaltar da mutane gurɓata musu aƙida ƙarfafa wa mulhidai da fasikai da fajirai da ɗaure musu gindi da ba su damammaki da buɗe gidajen kaɗe-kaɗe da raye-raye da cace da gidajen giya da gidajen karuwai da ƙungiyoyin da suke na yahudanci da na shaidanci da yi wa mutane tambarin ido ɗaya yanzu ga ƙungiyoyi nan har akwai wata ƙungiya yanzu da ta bayyana suna cewa ma babu ma Allah kwata-kwata suna nan 'ya'yan musulmi ne suna nan su cika jami'o'i a cikin gari suna nan suna ta rubuce-rubuce a social media to kaga waɗannan duka kuma ana ƙarfafa su ana ba su goyon baya cewa su fita daga addinin musulunci da sauran fasikanci iri-iri da ake ɗaurewa duk wannan yana nuna mana cewa ba za su taɓa yadda mu yi musulunci yadda Allah ya saukar da shi ba ko da ku iya iya wanda ya shafe ka ne a rayuwarka kai kaɗai sai an bi ka an lalata maka wannan kuma Allah ta'ala ya ce wadda kathirun min ahlil kitabi da yawa daga cikin ma'abota littafi suna guri suna ƙauna suna marmarin lauyar dunakun min ba da imanikun kuffara su mai da ku kafirai bayan imaninku hasadan min inda anfusihim wannan hassada ce daga cikin ransu kamar yadda muka karanta a aya ta ɗari da biyar a suratul baƙara haka na Allah ya ce wadda ta'ifatun min ahalil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun Allah ya ce wani ɓangare na ma'abota littafi suna gurin ina ma su ɓatar da ku, ba kowa suke ɓatarwa ba sai kawunansu amma ba su sani ba Ali Imran aya ta 69 haka Allah ya ce la tattakhizu bi qanatan min dunikum kada ku riƙe abokan ganawa ba ku musulmi ba la ya'lunakum khabala ba sa takaita muku barna waddu ma anittum suna gurin abin da zai wahalar da ku suna gurin wahalar ku a surati imran aya ta 118 haka Allah ya ce waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a suna gurin ina ma ku zama kafirai kamar yadda suke kafirai ku zamo ɗaya suratul nisa aya ta 89 haka Allah ya ce in yaskafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa aydi wa alsinatihim bisu wa waddu law takfuruna Allah ta'ala ya ce in sun danke ku za su kasance makiya a gare ku masu tsanani kuma suna shimfiɗa hannayensu zuwa gare ku da bakunansu da harsunansu da faɗan mummunan magana a kanku wa waddu law takfurun suna gurin ina ma ku zama kafirai suratul mumtahana ta aya ta biyu to ma abota littafin nan yahudu da nasara su ne waɗanda Allah yake jan hankalin musulmi da su yi baya baya da tafarkinsu su yi nisa da koyarwarsu su tsaya akan koyarwar musulunci su tsaya akan koyarwar addini su tsaya akan addininsu na musulunci Allah ya ce walau anna ahlul kitab walau anna ahlul kitab walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum su kansu Allah ya ce da za su zo su imani da ya zame musu alheri walau anna ahlul kitab amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im Allah ya ce da ma'abota littafi za su yi imani kuma su ji tsoron Allah da na kankare musu kurakuran da suka yi a baya kuma da na shigar da su aljannan ni'ima wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah Allah ya ce ana samu kaɗan daga cikin ma'abota littafi Yahudu ko Nasara su zo su yi imani wato da abin da aka da Allah da abin da aka sauka zuwa gare ku da abin da aka sauka musu suna masu nuna tsoron su ga Allah من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون Allah ce daga cikin ma'abota littafi a kota al'umma mai tsayawa a kan gaskiya suna karanta ayoyin Allah da tsakar dare, Ƙul ya ahalar kitabu lima takfuruna bi ayatin lahi wa antum tashhadun Allah ce ya kuma abota littafi, don me kuke kafurce wa ayoyin Allah alhalin ku shaida ne a cikin littafinku an faɗi cewa za a aiko manzan Allah da Alƙur'ani, ya ahalul kitab lima sudduna an sabilillahi man amana tabaguna ha'iwaja, ya kuma abota littafi, don me kuke kange mutane daga tafarkin Allah, alhalin kuna neman wannan hanya ta zamo karkatacciya. Wani gurin Allah ya ce, ahalul kitab lima takfuruna bi ayatillah, don me kuke kafurcewa ayoyin Allah, ya ahalul kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu taurata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum. duk waɗannan Allah yana gaya mana irin shishigi na waɗannan mutane Yahudu da Nasara, saboda malamai sun ce idan baka san Yahudu ba, baka san Nasara ba, baka san tafarkinsu ba, to ba za ka iya gane addinin Musulunci ba. Don babu mutanen da Allah ya bayyana mana su ƙarara, ya bayyana mana su dalla, dalla, filla, filla, ɗe-ɗe-ɗe, wara-wara a cikin Alƙur'ani yadda za mu gane su irin Yahudu da Nasara. yace min allazina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhihi daga cikin yahudawa akwai waɗanda suke canza magana daga inda aka ajiye ta daga cikin munanan halin su kenan fa bi zulmi min allazina hadu samma'una lil kazibi Allah ya ce daga cikin zaluncin waɗanda aka bawa wato yahudawa sune akwai masu jin magana masu jiyo ƙarya masu yada jita-jita su ji magana su musanya ta ko su canza ta ko su yada jita-jita to Allah ta'ala ya ce innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna mun karanta wannan aya a baya mun yi bayanin ta wa alal ladzina hadu harramna kullu zizufur sune Allah ya haramta musu cin duk wani abu da yake da kofato ko yake da farce wa alal ladzina hadu harramna ma qasasna alayka min qabl sune Allah ya bayanin abin da ya haramta musu wanda aka kissantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan Allah ta'ala ce qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin da suke cewa su Allah ya fi so nahanu abna'ullahi wa ahibba'uhu suka ce mu ne ‘ya'yan Allah, mu ne waɗanda Allah yake so, wani gurin suka ce, wa ƙalu kunu hudan au nasara ta hatadu, ku kasance Yahudawa, in ji Yahudawa, za ku zama shiryayyu, ku zama nasara, in ji nasara, sannan za ku zama shiryayyu. Kuma gashi suna cewa ƙalatin Yahudu laisatin nasara ala shay'in wa ƙalatin nasara laisatin Yahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitab. Yahudawa sun ce Nasara ba sa kan addini mai inganci, Nasara sun ce Yahudu ba sa kan addini mai inganci, Musulmi sun ce da Yahudu da Nasara ba sa kan addini mai inganci. To ya za a warware wannan matsala shine kowa ya kawo hujjarsa, a zo a tattauna kowa ya kawo dalilinsa. shine Allah ta'ala ce wa qalatul yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu yahudu sun ce mu ne ƴaƴan Allah mu Allah yake so nasara ma sun ce mu ne ’ya'yan Allah, mu Allah ya fi so, to mu musulmi mu mun ce mu ba ’ya'yan Allah ba ne don Allah ba shi da ’ya'ya, amma mu masoya Allah ne, wallazina amanu a shaddu hubban lillah. Ya yi wallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara auliya'a. Allah ce ya ku masu imani kada ku riƙi yahudu da nasara su kasance muku masoya ko waliyai ku jawo su a jiki. La tajidanna ashaddan nasu adawatan lillazina amanul yahuda wallazina ashraku Allah ce lalle zaka samu mafi tsananin gaba da waɗanda suka yi imani su ne yahudawa da kuma nasara daga cikin taɓargazarsu shine Allah ce wa qalatil yahudu uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah wato yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne nasara ma suka ce wato annabi Isa almasihu dan Allah ne Allah ya ce dukansu wannan kafirci ne shi yasa da Allah ya tashi korewa annabi Ibrahim ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikina kun ga ashe kenan wannan ayoyi da muka karanta a cikin alkur'ani sun ƙara tabbatar mana da cewa babu shiri tsakanin tafarkin yahudu da tafarkin musulunci shi tafarkin musulunci addini ne da aka gina shi akan tausayi addini ne da aka gina shi akan rahama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin addini ne da aka gina shi akan sauki yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra addini da aka gina shi akan tausasawa yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa addini ne da babu kunci wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sa muku kunci a cikin wannan addini ba haka addini ne wanda yake mai sauki addinin rahama addinin tausayi addinin jin kai addinin haɗin kai addinin zaman lafiya addinin alkhairi addinin kyauta addinin kaɗaita Allah da bauta addinin kaɗaita manzon Allah da biyayya da girmamawa da soyayya da ƙauna addini ne da yace ai sallah addini ne da yace ai zakka addini ne da yace ai aikin haji addini ne da ya ce a azumi addini da ya ce abu iyaye addini ne da ya ce a ji tausayi addini ne da ya ce a girmama mata a ba su haƙƙinsu na aure addini ne da ya ce da a kula da 'ya'ya a kula da maƙota a kula da zumunta a kula da ɗan uwa na zamantakewa a bawa wanda ba musulmi ba ma haƙƙinsa na maƙotaka addini ne da dabbobi ma da tsirrai ya ce a kula da dabba kada a kashe ta ba da haƙƙi ba addini ne da ya hana annabi ya ƙona tururuwa saboda ta cije shi wani annabi ya zauna a bakin ramin tururuwa sai tururuwa ɗaya daga ciki ta fito ta cije shi sai ya ce a banka ramin a banka a banka ɗaya ramin a kunna masa wuta Allah ya saukan masa dawa ya ce halla wahidatan dan me baka rama akan guda ɗayar da ta cije ka ba ya za ka haƙe daula guda tana bautawa Allah ka kashe ta addini ne da ya shigar da wata mata wuta saboda ta yi nuna rashin tausayi da rashin imani a kan mage ta ɗaure mage ta batta da yunwa har yunwa ta kashe wannan mage saboda rashin tausayinta aka ƙona ta a wuta addini ne da ya saka wata karuwa a cikin aljanna saboda ta ga kare yana jin ƙishirwa ta shiga rijiya ta ɗebo masa ruwa ta bashi ya sha sai Allah fagafara laha fashakara laha Allah ya mata godiya kuma Allah ya mata gafara addini ne da annabi ya wuce ya ga wato tsuntsu an mai da shi abin koyon harbi abdullahi dan umar ya ce na ha rasulullah an yuttakhadha zurruhi garadan annabi ya hana a mayar da abu mai rai ya zama target na koyon harbi addini ne da wani sahabi ya je cikin sheƙa na wata tsuntsuwa ya ɗauke mata ɗan tsako tsuntsuwar ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama tana kuka sai annabi ya ce kai sahabbai wane ne ya je sheƙa ya ɗauko ɗan tsako sai wani sahabi ya ce ni ne ya ce to ga wannan tsuntsuwar ta kawo ƙara ka ka ɗaukar mata ɗan tsako maza ka mayar mata ya ɗauki ɗan tsakon ya mayar addini ne da raƙumi ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama yana masa bayanin cewa mai raƙumin yana masa ɗora masa aiki da yawa yana masa duka da yawa kuma baya bashi abinci annabi ya ce a kira mun mai raƙumin nan da mai raƙumin ya zo annabi ya ce wannan raƙumin ne ya kawo ƙararka ya ce kana sa shi aiki da yawa kana masa duka da yawa ko baka bashi abinci ya ce ba wanda ya san wannan sai Allah don haka na yadda kai annabin Allah ne in ka yadda ma bari in maka sujjada annabi ya ce ba a wa kowa sujjada sai Allah da zan umarci wani yawa wani sujjada da an sa mace ta yi wa mijinta sujjada to ba a yin sujjada ga kowa sai Allah to kun ga addinin da yake kunshe da wannan rahama da wannan tausayi da wannan jin kai ta yaya kuma addinin da yace kai azumi yace in baka da lafiya ya sauke maka in kana tafiya ya sauke maka addinin da ya tausaya ma yaro ya tausaya ma tsoho ya tausaya wa mace ya tausaya wa mai shayarwa ya tausaya wa mai ciki ya tausaya wa mai jinin al'ada duk wannan addinin kuma a zo a dinga ta'addanci ana zubar da jini ana dasa bama-bamai a masallatai da coci da kasuwanni da makarantu kuma a ce wai addinin musulunci ne yake wannan abin hukun yadda da wannan wannan ba addini so ake a ɓatawa addinin suna isa ake yin waɗannan abubuwan da sunansa a je coci a dasa bam a je masallaci a dasa bam a je kasuwa a dasa bam a je kan titi da makarantu a dasa bam kuma a ce wai addinin musulunci ne kai ka san ba addinin musulunci ba ne in ka karanta addinin musulunci za ka ga waɗannan ba halayensa ba ne manzan Allah ya ce a filin yaƙi kada a kashe mace kada a kashe tsoho kada a kashe yaro kada a ƙona bishiyoyi kada a gurɓata ruwa in an tarar da mutum a cocinsa yana bauta ka a taɓa shi a wuce shi in an tarar da ruwa ka a gurɓata ruwan in an tarar da bishiya ka a sare ka a lalata abinci aka ba da ƙa'idodi ko yaƙi ake yi ba a yin wasu abubuwa na rashin mutunci balle kuma ana zaman gida kun ga wannan shine addinin da yace ka ciyar da wani Allah ciyar da kai addinin da aka tambaye annabi wani aikin lada yafi yace kai wa mutum sallama ko ka san shi ko baka san shi ba kuma ka ciyar da mutum abinci kai sadaka kai alheri kai jin kai addinin da ya ce idan ka ga mutum yana ƙoƙarin ɗora kaya ka taimaka masa ya ɗora za a baka ladan sadaka idan ka ga yana ƙoƙarin saukewa ka taimaka masa ya sauke za ka samu ladan sadaka in ka ga mutum biyu suna faɗa ka raba su za ka samu ladan sadaka wani addini ake so fiye da wannan ba addinin da ya dace da hankali ya dace da al'ada ya dace da mutane ya dace da yanayinsu irin addinin musulunci saboda haka Allah ta'ala ce yahudu ba za su taɓa yarda da kai ba, Nasara ba za su taɓa yarda da kai ba, hatta tattabi'a millatahum sai ka bi addininsu. Ba a ce milalihim ba, sai aka ce millatihim, tare da Yahudu nasu addinin daban, Nasara ma nasu addinin daban, amma sai aka haɗe shi aka ce millatihim. To, shi yasa malamai suka ce, wannan yana nufin alkufuru millatin wahida. Shi kafirci addini ne guda ɗaya. sai dai ka shiga cikinsa kuma za ga yana da reshe da yawa akwai reshe reshe reshe ɗaruruwan reshe ɗazu na ga wani abin mamaki wani kilim na bidiyo wasu mutane suna bauta wa saniya a indiya sai mutum ya zo ya kwanta sai saniyar ta ɗauki kafa ta ɗora masa a jiki sai ya shafa jikin saniyar sai ya ja da baya yana murna wai saniya ɗin nan fa wannan saniyar dai da kuka gani ita ce wasu ke bauta mata a matsayin Allah fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka ƙara mana shari'a to kun ga ashe kafirci yana da reshe amma ka tattare shi addini ɗaya ne amma a cikin sa akwai addinai iri-iri akwai bangarori iri-iri akwai mazhabobi iri-iri akwai ɗariƙoƙi iri-iri haka nan musulunci addini ne ƙwaya ɗaya amma ka shigo cikin sa sai ka ga a bangaren aƙidu akwai aƙidu iri-iri a ɓangaren mazhabobin fiƙihu akwai mazhabobi iri-iri a ɗariƙu akwai ɗariƙu iri-iri ƙungiyoyi akwai ƙungiyoyi iri-iri sai ka zaɓi ƙungiyar da kake so ka shiga in ta dace da kitabu da sunna alaman haji salafus salih in ko ba taimaka ba da ɗariƙoƙin da ƙungiyoyin duk sai ka watsar da su ka kama annabi sallallahu alaihi wasallama in ka kama manzon Allah shikenan waɗannan ƙungiyoyin ko ba ka yin su kai musulmi ne ɗariƙoƙin nan ko ba ka yin su kai musulmi ne domin sai da musulunci ya gabaci kowace ƙungiya to in mutum ya ce sai ka shiga wata ƙungiya ko ka shiga wata ɗariƙa sannan ka zama musulmi to musulmin da suka rayu kafin ƙungiya da ɗariƙa ya sunansu kowace ƙungiya mun san tarihin ranar da aka kafa ta kowace ɗariƙa mun san garin da aka kafa ta da wanda ya kafa ta da tarihin kafa ta to kafin a kafa ta ƙungiyar kafin a kafa ta ɗariƙar ya sunan musulmin da suke musulunci kafin wannan lokacin ya sunansu shikenan ashe kaga har yanzu kai musulunci yadda annabi ya zo da shi shikenan ka zauna lafiya to saboda haka rigingimin da ake da kafirta juna saboda bambancin ƙungiya da fasikantar da juna saboda bambancin kungiya musulunci bai karɓi wannan ba su da haka kungiya ra'ayi ce ɗariƙa ra'ayi ce in ka duba kaga akwai tsira a ciki in ka yi za ka samu tsira kuma kana da hujjar da za ka kare kanka a gaban Allah sai ka shiga in ka gaba ka gamsu ba baka da hujja sosai ko kaga ana yin wani abin da ya ɗaure maka kai kuma in kai tambaya a kama rigima sai ka tsaya daga waje shikenan ka huta ba wanda zai ce sai ka shiga ko ba wanda zai ce shigarka domin da kungiya addini ce da an shige ta da kalmar shahada kuma an fita da ridda babu wata kungiya da ce shigarta sai da kalmar shahada kuma an ka fita kai ridda sabanin musulunci wanda in zaka shiga sai kai kalmar shahada in ka fita kuma kai ridda amma kaga kungiyoyi ra'ayi ne da fahimta da sha'awa da ganewa in ka gane ka gamsu kana so ka yarda ta yi maka zaka kare kanka a gaban Allah in ka yi sai ka yi in kuma ka ga akwai ‘yan wata shubaha da rashin kwanciyar hankali da nutsuwa sai ka zauna a matsayinka na musulmi raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa rasula dama kuma za a tambaye ka a kabari man rabbuka ba wa ma kungiyatuka ko wa ma dariqatuka ba man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka tambaya uku ce a kabari za a tambaye ka annabi muhammadu shi kuma kaga ba shi da wata kungiya za a tambaye ka Allah ba shi da wata kungiya za a tambaye ka musulunci ba shi da wata kungiya addinin annabi Muhammadu shine musulunci bautawa Allah da koyi da manzon Allah da aikata musulunci mai rukunai guda biyar rukunan nan guda biyar kuma ba na kowace kungiya bane shaida babu ambata da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah ne tsayar da sallah ba da zakka hajji saumu ramadana wannan ba na kowace kungiya ba ne shi yasa ko masu kungiyar ba sa rigima akan waɗannan ba wani kungiya da ta ce sallolinta guda shida ne guda biyar ne a zahar la'asar magariba isha asuba babu wata kungiya da ta ce ta gano alƙiblarta wato ba gabas ba ne ko kuma azumin watanta ba ramadana ba ne ko kuma alƙiblarta ba ka'aba ba ne ko kuma hajjinta ba a makka za ta yi ba ko akwai ta ko rana ma ba a samun canji in ba lissafin wata ba to kun ga ashe kenan musulunci na nan mutum ya kamata ya rike addinin Allah da kyau kada ka shiga rigingimin kungiyoyi da ɗariƙu ya ɗauke maka hankali ba ka yi abin da aka sa ka ba ka je kabari ka je lahira ka tarar ba kungiyoyin ba ɗariƙun sai Allah da manzansa da musulunci ko baka yi musuluncin da kyau ba baka bauta Allah da kyau ba baka bi manzan Allah da kyau ba baka yi musulunci da kyau ba saboda haka duk kungiyar da za ta taimake ka ta ƙara maka gas ta ƙara maka caji wajen bin Allah da annabi to ka shiga ciki duk kungiyar da kaga tana rage maka bin Allah da manzansa da musulunci to ka fita eh walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda kun ga aka ce shiriyan Allah ba shiriyar ka ba ba tawa ba ba ta kungiya ta ba ta kungiyar ka ba ba ta dariƙa ta ba ta dariƙar ka ba inna hudallahi huwal huda shiriyan Allah ita ce shiriya shine muke cewa ihdinas siratal mustaqima Allah ka shirye mu ta farki madaidaici siratal lazina an'amta alaihim tafarkin wanda kai musu ni'ima da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai sai Allah ya ja kunne ya ce wala initta ba'ata kun ga lamun dinnan na ƙasam ne in dinnan na sharɗihi wala initta ba'ata a hawa'ahum Allah ya ce lalle wallahi da za ka bi a hawa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda min Allah dama ko shiriya ko bin san zuciya thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi ahwa alladhina la ya'lamun mun dora ka akan shiriya ka bita kada ka bi soye soyen zuciyar mutane kawai abinda zuciyarsu ta raya musu su mai da shi addini to kakai wannan a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu baka ga wanda ya mayar da san ransa san zuciyarsa kawai shine abin bautansa ba kawai ka dinga bauta wa san ranka ba nassi ba Allah ne yace ba ba annabi ne yace ba malami ahadari yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukuman lahi fihi baka baya halatta ka aikata wani aiki sai ka san hukuncin Allah wa yas'alul ulama ka dinga tambayan malamai in baka sani ba ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كدنغ بن كدنغ كوي دما سبن سنة النبي الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان wanda suke koya wa mutane yadda za su bi Allah kuma suke nuna musu yadda za su nisanci shaidan duk malamin da zai nuna maka yadda za ka bi Allah da yadda za ka nisanci shaidan to wannan shine malami na Allah na gaskiya ka bi shi kai koyi da shi ka kobi koyarwarsa shi ne Allah ta'ala ya ce lalle da za ka bi soye-soyen zuciyarsu ba'adal lazi ja'aka min al-ilmi babin abin da ya zo maka na ilimi an ce abin da ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ilimi shine juyawa daga kallon baitul maqdisi a kalli ka'aba in ji Abdullahi dan Abbas ko kuma bayanin cewa addinin musulunci shine addinin gaskiya inna addina inda Allahil Islam shine abin da ya zo masa na ilimi ko kuma alqur'ani daga bangonsa na fatiha zuwa bangonsa na nasi shine ilimin ko kuma ilimi cewa waɗannan mutanen batattu ne to wannan bayanin ka bi shi in ka bi wannan to shine Allah ta'ala ya ce idan ka bi son zuciyarsu bayan abin da ya zo maka na ilimi malaka minallahi min waliyin ba ka da wani majibinci daga Allah wato ba wanda zai jibince ka abinda ake kira jibinta wanda zai jawo maka abinda zai amfane ka shine majibincinka wala nasirin ba ka da mai taimako shine wanda zai tunkuɗe maka abinda zai cuce ka ashe kenan amfanin wali da nasiru alwaliyu wan nasiru shi waliyu shine zai maka jalbu ya jawo maka amfani shi kuma nasiru shine zai maka daf'u ya tunkuɗe abinda zai cuce ka to idan kawayi gari ba kai ba Allah to dukkan alheri ba za ka samu ba duk kuma sharri ba za ka samu wanda zai tare ma faɗa ba haka duk musifar da ta taho ba ka da mai tare ma ita haka duk alherin da ya zo ba ka da mai iso maka da shi ashe jalabi da dafa'i shine ka riƙe Allah idan ka riƙe Allah to ka yi jalabi ma'ana ka jawo kanka alheri idan ka riƙe Allah ka riƙe abin da zai tunkuɗe maka sharri shi sa ake cewa hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal maula wa ni'mal nasir lokacin da aka ba annabi taron dangi allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakilu da annabi ya faɗi wannan da sahabbai Allah ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah wallahu zu fadlin azim da aka jefa annabi Ibrahim a wuta yace hasbunallahu wa ni'mal wakilu sai Allah ce ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ya ke wuta ki yi sanyi da aminci a bisa Ibrahim kake kona shi kun ga ashe kenan in mutum ya rike Allah ya gama komai to Allah ta'ala ya ce allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi anan an yi maganganu guda biyu aka ce wannan aya ta sauka ne cikin waɗanda suka yi imani daga cikin Yahudawa domin a cikin littafin yayi bayanin zuwan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an ji Abdullahi dan Abbas ko kuma ta sauka ne akan muminai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a ji malam Ikramata da malam Qatada to allazina atainahumul kitaba alkitab din zai iya daukan qur'ani ma'ana waɗanda aka ba su alqur'ani yatlunahu suke bin alƙur'anin haƙƙa tilawatihi mafi cancanta bin ƙur'ani ula'ika yu'minuna bihi waɗannan su ne haƙiƙanin waɗanda suka yi imani da ƙur'ani ko allazina atainahumul kitaba waɗanda na ba su littafi su ne yahudu yatalunahu suke bin wannan littafin haƙƙa tilawati mafi cancantan bi to ula'ika yu'minuna bihi su ne suke imani da manzon Allah don a cikin littafin su yayi bayanin zuwan manzon Allah ko allazina atainahumul kitaba wanda na ba su littafi su ne nasara yatalunahu haqqa tilawati suke bin qur'anin mafi cancantan bi ula'ika yu'minuna bihi waɗannan su ne suke imani da manzon Allah domin annabi Isa ya ce wa mubashiran bi rasulin ya'ati min ba'd ismuhu Ahmad akwai wani annabi da zai zo a bayana sunansa Ahmad in ya zo ku yi imani da shi yasa Allah ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum suna sanin annabi yadda suke sanin ƴaƴansu ko kuma suna gane annabi kamar yadda suke gane ƴaƴansu saboda haka nan wato tilawa anan ta zo da ma'ana guda uku kamar yadda muka yi bayani akwai tilawa ta karantawa kenan koyan karatun alkur'ani daidai da yadda aka saukar da shi wannan wajibi ne akan kowane musulmi ya yi ƙoƙari ya koyi karatun alkur'ani da tajawidi da kuma ahkam na tilawa shi ƙur'ani ya bambanta da sauran littattafai kowane littafi kana iya siyo shi a kasuwa kai nazari amma shi ƙur'ani sai ka naƙalci yadda ake karanta shi daga waɗanda suka san shi saboda haka kowa ya je ya koyi karatun alkur'ani daidai gwargwadon abin da zai iya a koya masa ahkamut tajawid makharijul huruf da sauran hukunce hukunce to wannan shine haƙƙi na farko haƙƙi na biyu in ka iya alkur'anin to ka san fassararsa domin qur'ani ba littafi ne kawai da za a karanta shi kawai ba a'a a karanta shi a fahimce shi ba za a fahimce shi ba ko sai an san fassararsa ana sanin fassararsa ta hanya shida tafsirul qur'ani bil qur'an تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بأقوال الصحابة تفسير القرآن بأقوال التابعين تفسير القرآن باللغة العربية نحوا وبلاغة وصرفا وأدبا تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد الرأي المحمود شنو وندا أكا جنا شأك على العلم والعدل والتقوى in mutum zai tafsirin Qur'ani ana so ya siffati da siffa uku ilimi duk abin da za ka fassara ka fassara shi da ilimi na biyu attaqawa ana son ka fassara shi da tsoron Allah wal adal kuma ana son ka yi adalci a wajen tafsirin Qur'anin nan to wannan shi ma tilawa kenan ta sanin ma'anarsa sai kuma tilawa ta aiki da shi aiki da Qur'ani ma ana kiransa tilawa da haka wanda ya haddace Qur'ani yayi kokari ya san fassararsa in ya san fassararsa kuma ya kokari duk abin da Qur'ani ya ce a yi ya yi ƙoƙari ya dinga aikatawa abin da Qur'ani ya ce a bari ya bari kada ka zama hafizin Qur'ani kana shan giya ko kana zina ko kana caca ko kana shirka ko kana bid'a ko kana saba iyayenka ko kana yanke zumunta ko kana cin amana ko kana zalunci ko kana son rai duka waɗannan ba siffofin waɗanda suke ɗauke da Qur'ani bane mutum ya ƙoƙari ya siffati da siffofin ƙur'ani siffofin mutunci tausayi rahama adalci gaskiya cika alkawari amana girmama Allah da bauta masa shi kadai biyayya ga manzon Allah girmama iyaye da kyautata musu kula da ƴan uwa da dangi da alheri da zaman lafiya da mutane wa man yakfur bihi wanda kuma ya kafirce da shi wannan littafi ko kuma ya kafirce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa'ula'ika humul khasirun waɗannan su ne taɓaɓɓu. Allah ce, Ya bani Isra'ila, to Isra'ila sunan annabi Ishaƙa ne, annabi Ishaq a annabi Yaƙub shi ne Isra'ila, don na ji wani ranar yana cewa wai baya halatta ka zagi Isra'ila, haka ne, amma an kana nufin annabin, amma an kana nufin daular Yahudawa, wacce suka yi ƙwace bi suka yi, ƙwacen sunan annabi da ƙwacen ƙasa, sun yi fashi guda biyu, fashin sunan annabi da suka ƙwaci ƙasa da zalunci sai suka ɗauko sunan annabi suka sa mata kaga wannan shine zalunci na farko da yahudi suka yi sanya wa sunan ƙasarsu sunan annabin Allah Isra'ila fa sunan annabi Yaquba ne babu wata ƙasa a duniya mai sunan annabi sai ƙasarsu sunan annabi sukutu kullu ta'amu kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi wa min zuriyati Ibrahim wa Isra'il da zuriyar Annabi Ibrahim da zuriyar Isra'ila to Isra'ila yana nufin bawan Allah bawan Allah nan kuma shine annabi Yaqubu baban annabi Yusuf da ‘yan uwansa goma sha ɗaya shi ake kira Isra'ila to kaga ashe kenan wato in kana nufin Isra'ila annabi kayi laifi in ko kana nufin Isra'ila ƙasar Yahudu to wannan kuma wani abu ne daban uskuru ni'imati allati an amtu alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya muku shi tuna ni'ima ko ambatan ni'ima shine kai wa Allah godiya a kanta na farko ka yadda wannan ni'ima daga Allah take na biyu kasancewa wannan ni'ima da Allah ya maka tana buƙatar godiya ka gode wa Allah sannan ka yi aiki da ita inda Allah yake so to Allah ta'ala ya ce wa anni faddaltukum alal alamina a wani gurce wal qad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin wattaqu yawman ku kiyaye wata rana la tajzi nafsun an nafsin shay'an wata rai ba za ta tsina nama wata rai komai ba kowa ta kansa zai yi yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi la yajzi walidun an waladihi wa la mawludun huwa jazin an walidihi shay'a kowa ta kansa zai yi uba ba zai dansa komai ba da ba zai wa ubansa komai ba kowa ta kansa yake a ranar alkiyama to ku kiyaye wannan rana wala yuqbalu minha adalun wanda yazo kafiri ba za a karɓi fansa daga gare shi ba Allah zai ce wa kafiri yanzu da kana da duniya da abin da ke cikinta dun naka ne in na ce ka bani za ka bani in cece ka zai ce Allah zan baka ya ce to ai na nemi abin da bai kai haka ba ka ki bayarwa yau gashi kana cikin asara wala tanfa'uha shafa'atun akwai ceto Allah ya sa mu cikin ceton annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto kuma ceton annabi gaskiya ne ceton kala kala ne akwai ceto da za a yi fito da ‘yan wuta daga wuta akwai ceto da za a yi na hana wasu ‘yan wuta shiga wuta, akwai ceto da za a yi na shiga ‘yan aljanna cikin aljanna, akwai ceto da za a yi na ɗaga darajan wasu a cikin aljanna, akwai ceto da za a yi a shafa'atul kubra wanda ba wanda zai iya zuwa gaban Allah ya yi sujjada, Allah ce irfa ra'asaka wa shafa'atu shaffa wa sal tu'ta sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamanan ceto da sharaɗi uku, na farko ridahu an shafi' na biyu ridahu anil mashfu na uku iznuhu ta'ala ba za a yi ceto ba sai da sharadi uku na farko sai Allah ya yarda ya bada izini manzal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi sai da izinin Allah sanar ridahu anil mashfu wanda za a ceton sai Allah ya ce a cece shi sannan za a cece shi ridahu anil shafi wanda zai yi ceton sai Allah ya bashi daman yayi kai da za ka yi ceton sai Allah ya baka izini kun ga annabi ai sai da ya je nemo izini ko da ya je ba caya a bashi ceto ba faduwa ya yi sujjada Allah ya ce daga kanka tambayi in baka washfa tu shaffa nemi ceto a baka kun ga ashe sai an nemi ceton a wajen Allah sai ya amince sannan za a yi haka wanda za a ceton ma Allah ne zai iyakance wa annabi waɗanda zai ceta domin ya ce za a ban dubu saba'in na yi magiya a ƙara min dubu saba'in sau saba'in sau dubu saba'in har su kai biliyan hudu da miliyan da miliyan ɗari tara Allah ya sa muna ciki shi ne Allah ya ce wala tanfa'uha shafa'atun wanda ya mutu kafiri ceto ba zai amfane shi ba fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in wala hum yunsaruna ba za a taimake su ba to Allah ya sa mu cikin waɗanda za a taimaka wanda za a ceta wanda za su tsira ranar alkiyama abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kore ko muka yi tuntuɓan harshe Allah ya yafe mana tambayoyi malam mai wannan tambaya yana cewa shekara hudu kenan yana fama da rashin lafiya na olsa da ciwon shuga baya iya azumi mai hukuncin da ke kansa ko da yake kansa hukuncin da yake kanka idan kana da ciwon da ya hana ka azumi kwata-kwata shine sai ka dinga ciyarwa duk sanda aka kai azumi ɗaya sai ka ciyar da mutum ɗaya duk sanda aka kai azumi ɗaya sai ka ciyar da mutum ɗaya ko an gama azumin ka tara mutum talatin kai musu abinci ko ka ba su ɗanye kowa mudu ɗaya ko kuma kai musu dafaffe kowa plate ɗaya malam ina so in yi karatu amma ba na ganewa wace hanya zan bi don in dinga fahimta ka dinga yi kaɗan kaɗan idan ba ka fahimta da yawa ko ma kana yi kaɗan kaɗan an ce akwai wani malami da ya haddace ƙur'ani da aya ɗaya ɗaya kowace aya ɗaya in an rubuta masa ita a allo sai ya biya ta so dubu sannan sai ya wanke sai a biya masa wata aya ɗaya sai ya maimaita ta sau dubu shi sa ake kiransa iza ta dayantun baka rage ba thumma nazar baka ƙara ba da a shekara goma sha takwas ya haddace ƙur'ani aka ce da ya zo iza ta dayantun kun ga shafi ɗaya ce to bai ƙara ba sumuni ɗaya ce shafi ɗaya bai ita kaɗai aka rubuta masa sura gaba ɗaya bai ce a rarraba ta ba sai da ya biya ta sau dubu da ya zo sun manazar kuma bai ce a ƙara masa ba don tana da gajarta sun manazar aka rubuta masa allo ya je biya ta sau dubu sun manazar sun manazar sun manazar sun manazar sun manazar sai da ya biya sau dubu ya zo ya ce malam na iya ya ce aka wanke aka rubuta masa ta gaba to in ba ka gane abu dinga yin sa kaɗan kaɗan kuma kana maimaita shi da yawa wani malamin mu ya ce idan aka yi maka darasi kaɗan ka biya shi sau ɗari da talatin gobe sabon sai ka biya shi sau ɗari da talatin tsohon ka biya shi sau ɗari jibi sabon sai ka biya shi sau ɗari da talatin tsohon sau ɗari tsohon tsohon sau tamanin idan aka biya maka na rana ta hudu sabon sai ka yi sau ɗari da talatin mai binsa ka yi sau ɗari mai binsa ka yi sau tamanin mai binsa ka yi sau saba'in in an biya maka na kwana shida sabon sai ka yi sau ɗari da talatin mai binsa sau ɗari mai binsa sau tamanin mai binsa sau saba'in wannan tsohon sau hamsin ka gwada haka a sati za ga abin ya zauna saboda naci shi yake zaunar da abu wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana an ce Imam Bukhari ya tambayi Muslim ko Muslim ne ya tambayi Imam Bukhari me yasa kuke haddace hadisi miliyoyi yace addu'a da naci addu'a muke yi kuma muna naci shi kuma wanda ya addu'a ya naci Allah yana buɗe masa ƙofa man jadda wa jadda wa jada wai wanda ya dage ya cije ya yi ƙoƙari to sai Allah ya bashi dama ya bashi sa'a kuma an ce al'ilmu innal ilma buhurun zakhira an ce babuhu min hadid wa dakhiluhu qasbu sikar idan ka zo za ka fara neman ilimi ƙofarsa ta ƙarfe ce wahala gare ta amma an ka shiga ciki sai ka ji ashe sukari ne ma kawai eh amma a ƙofa ake rigima kafin ka gane farkon wani malamin nahawu ya zo yana koyon nahawu sai a ce masa ja'a ja'a yahaya yahaya fa'ilun marfu'un bid damma al muqaddara alal alif mana amin zuhuri hatta azzur ra'aitu yahaya يحيى مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف منع من ظهور حتى أزر مررت بيحيى يحيى مفعول به مجرور بحرف جر المقدر على الألف منع من ظهور تعذر بيغرف أبا بيغنا سبب با بيغ جرب با أما أنت دولة يحيى فرقو سيكا قدر مسا رفعه yahaya na biyu sai ka kaddara masa fataha yahaya na uku sai ka kaddara masa kasara amma baka ganin su sai ji kai wannan ilimin da wahala sai ya daina ya shiga gonarsa yana aikin gona sai ya ga tururuwa ta ɗauki ƙwayar dawa ita kuma gidanta yana sama saman dutse sai ta hau ta yi nisa sai ta zame ta faɗo ta sake ɗauka sai ta yi nisa ta faɗo yana kirgawa ɗaya biyu uku hudu sai da ya kirga sau arba'in tana ƙoƙarin hawa dutsen nan tana faɗowa a na arba'in da ɗaya ta haye sai ce tururuwa ta zama malamata ce wallahi kin zama malamata tun da dai kika faɗi kika tashi kika faɗi kika tashi har sau arba'in a na arba'in da ɗaya kika haye ni ma zan koma makaranta sai da ya zama malamin na hau in an tambaya sai ce tururuwa ce malamata ita ta koya min karatu da na haƙura da ilimin saboda yana da wahala amma da na ga tururuwa ta dage sai ta kai dawa gidanta tana faɗowa tana komawa sai na ga faɗi tashi shi ake kaiwa ƙofa da shi da haka ka dage kaji kai addu'a malam don Allah ka yi mana bayanin illar jin waƙa saboda gurin sana'a ya haɗa ni zama da wasu su kuma yini suke yi suna jin waƙa har cikin azumin nan to waƙa kamar da kashina kala-kala ce, akwai waƙa ta saɓo ta laifi, akwai waƙa wacce take mai ɓata lokaci, akwai waƙa ma da take mai amfani, irin waƙoƙin addini da ake yi tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin su waɗanda ba a yi ɓarna da taɓargaza a cikin su ba an ba malamai sun duba domin yadda ka san ana ana duba komai to ita ma waka in mutum ya tashi yinta zai iya zuba abin da ba gaskiya ba ko abin da ba daidai ba ko abin da bai dace ba da haka na taɓa neman ma a kafa kwamiti da zai dinga sikirinin ɗin waƙoƙin da masu cewa suna wa annabi waƙa suke yi domin kawa annabi waƙa ka san annabin ma tukunna kuma abin da ka faɗa ya kamata a gaya wa annabi irin wannan kalmar akwai girmamawa a ciki akwai ladabi akwai akwai ya dace ma dan ba kowace kalma ce ake gaya annabi ba so saboda haka sai a ba malamai waɗanda suka san shari'a su duba a ba waɗanda suka san wazanin waƙa su duba su yi gyare-gyare su buga stamfi cewa wannan waka an cire abin da bai dace ba an bar abin da ya dace sai a ba mutum dama sai ya karanta ta to kaga mutum ya samu sikirinin amma kawai a kyala mutum kawai dan yana son annabi ya faɗa masa abin da ya ga dama na rashin ladabi na rashin tarbiyya na rashin girmamawa in an magana ya ce ai san annabi ne to san annabi hauka ne san annabi ba ladabi san annabi ba girmamawa san annabi babu babu abin da ya dace a ciki babu abin da bai dace ba ka karanta ashifa kaga babukan da aka yi akan tarbiyyar yadda ake mu'amala da manzon Allah sahabbai ma fa akwai waɗanda annabi yana magana ba sa yi saboda tsoron kar su faɗi wani lafazi da zai kawo aikin su ya ruguje la tarfa'u aswatakum ba ma fa ka faɗi magana da bata dace da annabi ba idan annabi yana magana ka ɗaga taka sama addinin ka zai iya rushewa akan haka la tarfa'u aswatakum فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقو... له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون sai aikin ka ya ruguje baka sani ba haka yadda ake kiran annabi la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da yadda kake kira na nake kiran ka ba fa ka ake kiran annabi ba to irin waɗannan abubuwa suna buƙatar ilimi suna buƙatar tantancewa aiki ne na malamai amma malamai su ba sa son su faɗa saboda ka a ce sun yi laifi saboda haka kaɗe-kaɗe na turawa in su kake nufi shine na ƙarshe kaɗe-kaɗen turawa da na hausawa da na yan fim da na waye haka waɗannan waƙoƙi ne wasu ba za mu ce haramun bane jin su ai sai dai kawai da azumi ya kamata kai watsi da su ka koma jin alƙur'ani don ba jin waka ba wai haramun ne kwata-kwata mutum ya daina jin waka ba akwai waka mai amfani akwai ta ilimi akwai ta karatu akwai ta fasaha akwai ta nishadi akwai ta kaza akwai ta kaza akwai ta sabo akwai ta laifi saboda haka kakka takura mutum ka ce kwata kwata ba zai ji ba sai maka munafunci ya nemi phone din nan na kunne sai ya sa ya dinga ji wani ustazi ne wani ya je ɗakin sa sai ya ji shi yana jin ban mali ya ce ustaz ce wallahi ɗaya shikenan ya rage wallahi duk na kona ragowar shikenan ya rage wallahi in na dan tuno irin daɗin nan lokacin ana ɗan abin nan shine nake dan kunna haka na dan minti biyu a ɗan wasa haka sai a kashe kuma a sa su dais a ji karatu kaga ɗan adam yana da wani abu wato baka hana shi nishaɗi amma abin da ake ci nishaɗin da zai ɗauke maka hankali daga jin alƙur'ani domin idan waƙa ta yawa ta maka tasiri a ranka in an kunna ƙur'ani baka jin daɗinsa kuma daga nan munafunci yake shiga zuciyar mutum shi yasa illar jin waƙoƙi da kaɗe-kaɗe da raye-raye suna kashe wa mutum zuciya su kashe masa imani kuma su sa in ana wa'azi wani sai ya ji waƙa awa biyu amma ba zai iya jin wa'azin minti sha biyar ba wani sai ya ji waƙar awa uku amma ba zai iya jin ƙur'ani na minti goma ba to kaga wannan zuciyarsa an mata illa an ragargaza zuciyar wannan yawan jin kaɗe-kaɗe da raye-raye kashe zuciya yake yi kuma dasa mata munafunci yake ka dinga nisantar jin alkhairi saboda haka irin waɗannan ya kamata a yi watsi da su a zubar da su baki ɗaya amma akwai waƙoƙi masu amfani waɗanda suke ɗauke da fasaha na ilimi waɗanda suke koyar da wasu darussa da makamantansu ko kuma waɗanda suke nazari akan waƙoƙin a makarantu wani hausa zai karanta sai a ce ya yi je ya project akan shata kaga duk sai ya ji waƙoƙin shata ko ya je ya project akan ɗan anace ko ɗan ƙwairo ko gambu ko kaza sau kuma a kai za a bashi digirinsa na ɗaya ko na biyu ko na uku kaga wannan ilimi ne kuma a nan mutum zai kware a hausa yadda muke karanta waƙoƙin imra'ul qaisi domin mu koyi duk da fasikancin da ke cikin waƙoƙin imra'ul qaisi amma mukan karanta a cikin shu'ara domin mu kware a harshen larabci to haka nan ma in kana son ka kware a yarenka ko na hausa ko na fulatanci ko na yarabanci zaka ga wannan yaren yana da mawaƙa ƙwararru to sai kana sauraron su sannan zaka ji fasahar harshen da yadda ake sarrafa shi to wannan shi ma a babun koyon ilimi babun wasila ba gaya ba shi ma akwai malaman da suka yi magana a kai sai masu kaya, kala biyar da huluna da takalma wasu bayan Allah suka ɗinka wa marayu guda biyar daga cikin marayun gidan marayu to Allah ya saka musu da alheri to kun ga abin da ake so wani ya zo ya ce a ɗaukan masa marayu biyar zai musu ɗinki kai ma yanzu in za ka yi ɗinki sai ka haɗa da wani maraya ga ɗanka ga maraya kai musu iri ɗaya takalmin iri ɗaya hula iri ɗaya ba wai ka ɗinka ‘ya'yanka shadda ka ce ka siyo yaji mara kyau ka ce a ɗinka marayu ba in dai har marayan za ka yi saboda Allah irin wanda kai wa ‘ya'yanka irinsu za ka yi wa marayu ka siyo wa matanka lesi mai tsada ka siyo ‘ya'yanka shadda mai tsada da yadi mai tsada, ka je ka siyo mai arha wanda wanki ɗaya ya lalace ka ce a ɗinka a marayu. Su marayun ba za su sa mai tsada ba, su ba za su sa mai kyau ba, kuma abin da za ka ba Allah sai ka ba shi mara kyau, kai kuma wanda za ka ɗinka wa ‘ya'yanka da matanka sai ka ɗinka musu mai kyau mai tsada? To ba haka ake yi ba. In za ka ba wa mutum abinci ka ba shi mai kyau mai daɗi, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastun bi akhizihi illa an tugumidu fihi daga alhajiyal masara buhu hamsin set na kayan maza marayu guda ɗari set na kayan mata guda ɗari babbar riga guda ɗaya ko to Allah ya saka da alheri alhajiyal Allah ya saka ma da alheri wannan bawan Allah kullum a cikin kawo gudunmawa yake zuwa ga wannan kwamiti na marayu Allah ya saka mata da alheri, Allah ya ƙara masa arziki da wadata da imani, duk shekara sai ka ji an ce alhajiyal ya kawo kaza ya kawo kaza mai yawa gidan marayu, Allah ya saka mata da alheri. Ɗari biyu a sa asusun marayu, Allah ya warware min damuwa na a ɗari biyu, to Allah ya warware maka damuwarka sakamakon sadaka da ka kawo ta naira ɗari biyu, wata nan sai ka ga ya kawo miliyan biyu fa ko dubu ɗari biyu wannan ɗari biyun da kuka gani watakila ita kaɗai ce a jihunsa to Allah ya saka da alheri ƙur'ani guda ɗaya ya kawo ya ce Allah biya min buƙatunsa naira ɗari a min addu'a Allah biya min buƙatuna naira ɗari a sa asusun marayu aikin da nake a kamfani Allah na, samu ko ya samu ne ko zai samu ɗari biyu Allah iyaye mani rashin lafiya da nake fama da shi naira ɗari wato ka san ana cikin wani yanayi a ƙasar nan duk sadakar da ake bawa ba ta wuce naira ɗari naira ɗari biyu mutane ba kuɗi a hannunsu suna so su ba da gudunmawa da yawa amma ba kuɗi to Allah ya hore mana arziki ya hore mana zaman lafiya a ci gaba da bawa addini gudunmawa naira dubu biyar daga alhilal kemis tashan dukku a sa asusun marayu a yi masa addu'a to mai halal kemis Allah saka da alheri naira ɗari ba ni da lafiya tun ina ƙarami to Allah ya baka lafiya iyaye maka abin da yake damunka Allah biya wa dukkan kowa bukatunsa na alheri duk wanda wasu za su ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya wasu za su jaraba Allah ya ba su nasara wasu na neman aiki Allah ya ba su wasu na neman aure Allah ya ba su wasu na neman gidaje Allah ya ba su wasu na son za su tafiya Allah ya ba su su je lafiya su da lafiya kowa bukatar su ta alheri Allah ya biya masa اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين